صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقداد فريد الدهري على الإملاك حاتم لا تميني أبو يسياس على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي الله شيخ إبراهيم السدس ورضي الله تعالى كل ما يتعلق بهذه لأهل الله من يوم هلكت الدنيا لانتهائها يا أهمة الشيخ اهدر لنا بأهل المهدري ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفري اللهم يا لطيف أسألك كل دفع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلته الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله alhamdulillah yau muna zaman 208 yana daga cikin wasiƙan da shotja ne yake rubutawa muridansa shi muke karantawa saboda wasiƙar tana fitar da kowane irin abu wanda ake neman a gane me ake son a mai da mutum ana son mutum ya tsaya ya saiti ya kama Allah ana son mutum ya tsaya ya yi saiti ya fahimci duniyarsa gurin da ake iktisadin lahira ana son mutum ya tsaya ya saiti in mutum bai yi saitin rayuwarsa ba to ba zai amfana ba lafi duniya wa lafi akhirati Allah kiyaye to ashe wannan shine amana gina dan adam ya ginu ya zama mutum to shi ne komai a wajen Allah. Wannan aka ta wannan kuti ba, ila ka fatal ikhwani yana daga cikin abin da aka rubuta wa ‘yan uwa aina ma kanu a ko'ina suke. Kala radiyallahu anu, shaujiya ne ya ce, ba da basmalati wasu salati ala wasalatu wasalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi bismillah yayi salati wa manzo Allah wa badu yace fa usikum bima awsallahu bihi na yi muku wasiya da abin da Allah ya yi muku wasiya da shi qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba Allah ya ce ya yi wasiya ga alladina utul kitaba wanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku wa iyyakum an taqullaha wa iyyakum Allah yana jan hankali an taqullaha a ji tsoron Allah wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya fada shar'a lakum min ad-din na shar'anta muku daga cikin addini ma wasabihi nuhan abinda annabi nuhu ya muku wasiya ila qawli kabura alal mushrikina yayi girma akan mushrikai su aikata abinda aka hana su wa qala subhanahu ta'ala ubangiji ya fada wa tasimu bi hablillahi jami'an wa tasimu ku yi riko bi hablillahi da giyan Allah jami'an baki daya wala tafarraqu kar ku rarraba wa subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makharajan Allah zai bashi mafita har zuwa kauli kadara wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amri yusra Allah zai sauƙaƙa masa cikin lamarinsa. ila kole wai uzim lahu ajara Allah zai girmama masa yawan lada wa alamu ku sani anna taqawa shi tsoron Allah kassa ubun maramiha manemanta yayi wahala manemanta ya yi wahala wata na ta budun ta nisanta ta yi nesa ta yi nesa an an tamura daidai hadin hudaniya har ya wuce a hannun ɗaya hudaniya wa ihtikaniya wa katil himami duna ha fala sulu daidai ya yi linzaminta hudamaha itikaniha duka baki da yayi nesa gabar mutane wajen kamawa a ce mutum ya riski da himmansa ya riski abinda ba wannan ba falayasu da bedi ahadin asasa ba kowa yake riska ya samu abin da yake cikin asasinsa wai tikaniya da ke bantanta hukuncinta illa fardun sai ɗaiɗaiku a sani a nadirun yana da wuya liman tsibiyat alayhi ulubur ga wanda zukata yi masu tamfin wani fusu da rayuka minal ibari anin layi mutum ya juya ga barin Allah wa na amri ya da horonsa bi kulle wajen ta kowane fuska wa bi kulle itibari da kowane itibari wa wahala ha atiratu ila mawalil bashariya da wahaltuwanta cikin wato kiwo na dukiyan dan adam wahalan da sauka la matsama lafi ilfika kyanu ba kowa ne ke samun abin nema a wajensa ba cikin rabuwansa wa hazal halu wannan hali na halul asari fi kulli baladi yawanci yana mutane suke halin da suke ciki kenan a kowane gari min kullin ma alal ardi daga duk wanda yake bayan ƙasa wa illa in ko ba samu haka ba a shazun nadiru to lamarin sa zama shazi ne kuma nadiri allazi a sama Allah ta'ala wanda Allah yake yin shi wasu sababin ya zakarna da sababin abin da maka ambata hajja bar al-ahwali kogin kogin nan ya motsa na halaye walfataki da kisa waɗama baharul masa'ibi ɗama baharul masa'ibi kogin musiya ba shi kuma ya yi kwaɗayi wallon mahaka ya shafi alfataku baharul hawali almahaku barul masa'ibi waggarakan nasu fihi mutane sun shiga cikin son zuciya da musiba kenan waggarakan nasu fi fihi kullu garke kowane kowane son zuciyar mutane ya halaka da su wasarar abdu bawa ya kasance kullama sa'alar najatu min al-musibati wa asima minha ikitan naftuhul masaimi watar al'abdu bawa ya kasance kullama sa'alan najati duk lokacin da ka nemi tsira min al-musibati daga musiba wa sama minha aka aka kiyaye shi ikita naftu da masaibu sai waɗansu musibun sake farautansa wa fi hadha qila saboda haka aka ce sayati alan nasi zamanin akwai wani zamani zai zo wajen mutane ta tara kama fiye buhurul mahaƙi wal fataki ta tara kama fiye buhurul mahaƙi wal fataki za a samu wato turmutsisi na zuwan kogin almahaku wal fataki da kogin fataku na son zuciya da kogin musiba za ta zo ta ci mutane Allah ke yin falayan faufi babu abin da zai fitar da mutum daga wannan kogin illa du'a sai addu'a ko da ai ilgariki kamar irin mutumin da ya nitse a ruwa irin addu'an da zai yi kenan wal yakunu lazamatikum abinda zai kasance abinda da alizimta al'amrul manji wani lamari ne da a tsira lima zakarna saboda abin nan muka ambata aw mudfiyun ko menene za a kashe li aksara ni rani saboda karbin gobaran da ke cikin wannan zamani wawa na farko shine kasaratul istighfari yau istighfari astaghfirullah astaghfirullah lazim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan da yawa salati wa manzo Allah wa zakara da fadan la ilaha illallah mujarradatun da fadan la ilaha illallah ita la ilaha illallah ita wa zakirun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da fadan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa qawl hasbunallahu wa ni'mal wakeel da fadan hasbunallahu wa ni'mal wakeel تراكم تراكم الزمان فيه البهور المهج ولا فتجي كده زمن يا كي يا شقا an haɗa kogin hawalu da kuma kogin masa'ibu to duk na kogunan in suka haɗu to menene shawara yaya mutum zai fita daga ciki al-istighfaru salatu ala nabi la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hasbuna allahu wa ni'mal wakeel wa ma siwa zalika min al-azkari fa innahu lamarin bi qadar al-iksari gurgudan yawaitawa min hadhihi al-azkari da yawan idan zikiran tatana anil abdi musifa yake nesa ga barin bawa kasaratul masaibi wa shururi al'auzari wannan musibar za ta dinga nesa kamar ana gobara ne a kashe wutan ana watsa wuta yana zuwa ana watsa ruwa min yana zuwa ya koma a kashe ya koma to kusa haka bala'in yake tarakam Allah ya kiyaye mai kubutar da mu. Wobe kadari ta kalili min ha idan ka karanta kaga ashe yawan istighfari da yawan salati wa manzala su suke kashe gobara na wannan al'ahawalu wal masa'ibu yawan yawan istighfari da yawan salati wa manzala da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa allah da hasbunallahu su ne suke kashe bala'o'i su ne idan an ruwa ya ƙare na kashewa in mutum ya yi shiru kenan sai a dawo a ci gaba da aiki Allah ke yin taƙalilu minha taƙaliluhu minha ya ƙillu ba da idan mutum ya karanta fadansa ya ƙillu buɗau zai karanta wajen nisan sa'annin masu aizuwa shirori masiba da shirori suna tare da mutum wani ya kulli kullu wahidi minkum kowane ɗaya ya kasance ƙadaran min hajjil askari ya ɗauki wani ƙadari daga wannan askari ala ƙadar da aka ci daidai ƙoƙarinsa wa alaikum bi kasarar tattaddaro ko yawata a tattaro wato ƙasƙantar da kai والابتهال liman lahu kamal al jalali wanda yake da cikin buwaya wal jalali da jalala fa inna Allah rahimun bi ibadi kusan Allah rahimun mai rahama ne bi ibadi da bayansa ududun kuma yana son su fa inna yin haka akram shine mafi girma wa azam mafi daukaka fadalan wajen fadala min ayyata dara ilaihi mutaddariyun daga mutumin da mai tadarruyi zai addu'a a wurinsa ahadad bil masa'ib wal ahzan wanda musibu da bakin ciki za su kewaye shi wa madda ilayhi yadayhi zai miƙa hannayensa musta'difan saboda tausasawa na walihi na baiwansa rajin yana mai kaunan karami karamcin sauyi walihi da baiwansa an yi raddu ha'iban wa madda ilaihi ya dahu ko wanda ya niƙa ma Allah hannayensa musta'difan yana yana yana yana neman ludufi na baiwansa yana kaunan karamcinsa yana kaunan fadalansa to Allah baya dawowa da hannun haiban ya zama Allah ka an yi ma a roƙi Allah a dawo da hannun Allah da yi ba a bayan haka auyewar da hannun hiramati ko a juya masa ba da rahamarsa wal ajizu man ajaza duk wanda yake ya gajiya wajen roƙon Allah to shi man ajaza shi ne ya gajiya ba Allah ne ya gajiya ka roƙa ya yi maka ba a kai ne ka gajiya ba ka roƙi Allah ba hata anan tadarruyi wal ibtihali har wajen tadarruyi kaskantar da kai wal ibtihali wa man bayya nafsahu anillahi duk wanda ya tozarta da kansa wajen Allah fala jabira lahu babu wanda zai iya jona shi walaikun lakum babu lahi ku zamo kuna da ƙofar Allah ko walaikun lakum bi babin lahi ku zamo kuna nan a tsaye a ƙofar Allah lamata ala mururar sa'ati wa karur laƙwati haka ne ko? walaikun lakum ya zamo da gare ku bi ba walaikun ku zamo kun lakum ya kasance gare ku bi billahi ku zamo kuna kofar Allah lamata ala sururi sa'atin za ku koma wajen Allah kuna kuna farin ciki mururu sa'ati a wucewan lokaci wakarurin latsati da juyawan lokaci fa'inna manita da zarika duk wanda ya yi istidadin wannan fi karo da ya kwaci cikin lokacinsa ga shehu mena rahamati Allah zai lullube shi da rahama wa fati Allah zai lullube shi da kyautansa ma ya kunu ma ya kalimar sa'ibi wanda zai shafe dukkan musibarsa ko kudurati da bacinsa umarsahilan zai zama abu ne mai sauƙi da sakali labai ga nauyin nan na mayafi masu kilale abin da ya sauƙi da sauƙaƙa masa nauyin mayafin bala'i masu kilale min al-musallimati saboda abin da ya sauƙaƙa gari shin naga miƙa wuyansa. Fainar su ba na wata'ala, shi Ubangiji ganiyin mawadaci ne, karimin mai girma ne, ya sahayi likarami Ubangiji yana jin kunya, likarami da kyautansa, izara a abdan idan ya gaba tattawa da lokofar babi ya ga mutum yana kaiwa yana kawo a kofarsa a ce Allah bai biya maka bukata ba yana wala wani fi akalla na kwaci ko da Allah kai mana gafara ai kafada Allah ka mana gafara ya eh to ina wanda kuma ya zauna yana ci yana faɗan Allah ka mana gafara Allah ka yayi mana Allah ka yi mana kaza Allah ka yi mana kaza Allah ya tafi a ce ba za kula ka ba ba zai ba an yi salima lilma sa'i ya miƙa shi ga musibin allati la makharaja lahu minha wanda ba shi da manfita aw ya kadahu ko kuma ya soke shi bi halakatin da halaka ya izu alaihi la khullas minhu Allah zai buwayantar da shi ya kubutar da shi daga cikin wannan bala'in ifazu hazal ahada ku rike wannan alƙawari warka dufi ya zalabai da ku fada koguna amin fili na addu'o'i walau fi aƙalli ƙalilin ko da kaman ɗan ƙaramin lokaci ne min mururi liyaumi wa lailati tsakanin dare da rana a zama akwai lokacin da ka tsaya tsakaninka da ubangiji kake kokari ta jiddu ta yi siri duk wanda yake haka zai samu sauƙi a wajen Allah fi jami'il umuri cikin dukkan al'amarinsa wal khullas za a tsere ta da shi min kasiri min shururi zai zama ya tsere daga yawan sharori masu yawa wai na kadar lawahidu idan mutum ya samu iko an ya kuna tadaruhu tadaru'insa kai fi kulli lailatin a kowane dare ya zaddu'ai da wannan addu'o'in wa huwa shine zaka ce ilahana shine a wannan addu'ar ke tadaru ilahana ubangijinmu antal muharib wal miskinu kai ne mai motsa komai kai ne mai tsayar da komai likulli ma waqa fil wujudi duk abin da ke baruwa a cikin kaunu kai ne mai yi min lahirati wa shururi alheri ne ko shari wa fi hukumika alhallu wal aqdu duk a cikin hukuncinka ne alhallu wal aqdu warwarewa da kulla duk a cikin hukuncinka ne le jamil muri ga duka al'amari wa biyadika a hannayenka ne wa an mashi'atika cikin mashi'aka ne a tasariful aqdari wal qada'i kaddara yake jujjuya wal qada'i da da da kuma abinda Allah ya so a yi al maqduru wanda aka aka aka aka kadar da shi wanta alam bi ajizina to kaga irin abinda Allah yake so kenan irin wannan addu'o'in اللهم أنت المحرك ومسكن لكل ما في الوجود من الحيرة والشرور وفيك الحل والعقد لجميع الأمور وبيديك وأن مشيئتك تسارب الأقدار وانقبائل المقدور وأنت أعلم بأجزنا فالله كي كسن إرن مرشن يوم وضعفنا الدرونم wazihabi haulina Allah ka san ba mu da dabara wa kuwatina Allah ka san ba mu da ƙarfi anta ba'udana mimma yahullu bina mu iya kawar da abin da ya sauka a gare mu ai ai mutum yana daukan wannan sifan addu'an ko mina shuri cewa shari ya zo mana mun yantun kuɗi shi ba mu da wannan wani itisali na ko abu ya sadu da mu bima nuridu kofi min lahirati mu jawo alheri dole sai ya same mu aw ma yulaimu azaradana ko kuma mu nemo abin da zai dace da nufin mu fi jami'in umuri cikin dukkan lamari wa kada abna biwa bika ubangiji mu tsaya a kofanka walta jana lijana ya bika mun fake da janabinka o qabna ala atabika ga muna mana tsaye ala atabika a kofanka mustaganina bika mun wadatu da kai fi sarfi ma ya hullu bina cikin ajuyar da abin da ya sauka gare mu mina shururi ka kore mana wa ma yanzu bina da abin da ke sauka min alhalaki na daga halaka min ma ya jaribi wa abin da yake gudana na ta'aqabu duhuri wato bibiyan zamani min mala kudurta lana abinda ba mu ne iko ala ta mulhi wajen daukansa wala quwwatan bina ba mu da karfi ala talabi wajen neman sa fasada an wabli balle kuma ba mu mamakon sa wan talafu kai ne al'afu mai rangwami alkarimu mai girma wala majidu madaukaki arrahim mai jin kai allazi masgasa dika mujisun ba wanda ya nemi taimakon ka illa gastahu sai ka taimake shi wala tawja alayka al-makruh babu wanda yake mai bakin ciki ya nema ya fuskanci ka ya shukar buhu ya kawo ƙaran bakin cikinsa ya lafarar jawo sai ka fitar da shi daga cikin tashin hankali wala na daka dariru ba wani makaho da ya kira ka min alami bala'i na daga raɗaɗin bala'insa illa faitahu sai ka ba shi lafiya wa rahimtahu kuma ka masa rahama wa haza wannan maqamul mujisu bika matsayi ne na wanda ya tsaya yake neman taimakonka wa multaju yana fakewa ilaika zuwa gare ka farham zulli kai mun rahama na kaskanci na wata zarru'i bai ne da ka Allah ga hannuna gaba gare ka wa kulli aunan ka zamo taimako a gare ni wa nasiran ka zamo mataimaki wa dafi'an ku tukure mu li kulli ma yahullu bi duk musibar ta same ni min al masaibi na daga masifu wal ahzani da bakan ciki wala taj'al azayima zunubi Allah karka sanya manyan zunubai na hajibatan ta zama ta tsare lima yanzu lilena da abin da ke saukara a gare mu min fadalika daga cikin fadalanka wala mani'an Allah karka sanya abin da ke hana limata ta hafna biyi abinda ake turo mana nan tsaraba min daulika na daga kyautanka wa amilna Allah ka yi mu'amala da ni fi jami zunubina cikin dukkan zunubai na bi afirka da rangwaminka ko gufranika da gafaranka wa fi jami zillatina dukkan kaskanta na wa asaratina da tuntuɓina da rahamatika kai min ɗauki da rahamanka wa isanika da kyautatawanka fa inna mu li fadlika rajuna fadlanka muke kauna wala karamika mauluna akan karancinka muke koma da lamari walinna walika sailuna wajen baya bayanka muke roƙo wani kamalin zika dan kamalan buwayanka wa jalalika jalalika jalalanka mutadariuna muke kaskantar da kai fala taja al hazzana Allah karka sanya rabon mu minka daga gare ka haibatan wa hirman ya zama tabewa ne da haramta wala yanaluna min fadlika kar wani abu min fadalika wanda daga fadalanka karka turo mana dardu Allah ka kore mu wani islam tabewa fai na ka a karam ubangiji kai ne mafi girma man wa kafa bi babihi kai ne mafi girma wanda aka tsaya kofar ka sa'iluna ana roƙonka wa wasa majadan mafi yalwan ɗaukaka min kulli ma tsama fi tsamiyuna daga dukkan wanda yake kwaɗai fainahu lamarin laka dukkansa laka almanu gare ka ne yake da almanu baye baye al'azam mafi girma wal janabul akram kai ne kuma janabin ka mafi girma wa anta azamu kai ne mafi girma karaman wajen kyauta wa lamajadan mafi ɗaukakan ɗaukaka, ni an yi stagas bika, a ce an nema taimako da kai, mustagisun wajen taimako fatarar da ha'iban, kamar yadda shi ha'iban ya zamo ba a karba ba, a wai staɗaf wahadan, ko kuma a nemi sauƙin nawalika baiwanka mutar dari'an ilaika, mutum yana ƙasƙantar da kai zuwa gare ka farkuna, ya zama hazu minka hirmanu a ce baka bashi ba. la ilaha illanta babu wani abin bauta da gaskiya su kai ya aliyu ya madaukaki ya azim ya mai girma ya majidu ya mai baye baye ya karima ya mai girma ya wasul judi ya mai lwacin kyauta ya baru ya baru ya hayim ka faɗi wannan ishiri na maranta bayan kai la ilaha illanta ya aliyu ya azim ya majidu ya karima ya wasul judi ya baru ya rahim so ishirin taskura hazi za ka ambaci wannan wala ya ce ma min kaulika balle ma in ka zo wajen fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim sannan sai kai salatul fati lima ugulika ashara su goma fi awali wa ashara fi akhiri salatul fati goma kafin ka fara karantawa bayan ka karanta salatul fati goma fa inna mudawamati li hadha ad-du'a duk wanda ya dawo mai na karanta wannan salatul iftihali fi kulli lailatin kowane dare saba bakwai aw hamsan ko biyar aw salasa ko uku tadfa'u anhu kaseeran min al-masaibi za tun kuɗi masa mafi yawa daga cikin musibu wala hazani da bakan ciki wayan ta tam nuzuliha idan kuma an rubuta wajen saukanta na zalabi ludufa azim fiya alabi saukatar ludufi mai girma a ciki in ta hamin in la'ihi alaina wannan ya cika daga wasiƙan da shehu tijjani ya rubuto ya ba mu don mu amfana Allah ka taimake mu wani ma kutiba bihi la kafi talamizati yana daga cikin abin da shauce ne ya rubuta ga tallami zati wa nasu nasinsa badal basmalati bayan kai bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi da salati da sallama ga manzalla walhamdulillah da godiya qala radiyallahu anhu shewa ya fada ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma badu bayan haka fallazi usikum bihi wa iyaya abinda zan muku wasiya da shi da ni da ku almahafazatu ala qawli sallallahu alaihi wasallam a kiyaye fadin manzo Allah salasu mujiyatun wato abubuwa uku wanda suke tsaye da tsarwa wa salasu mulakatin da abubuwa uku wanda suke wanda suke halakarwa famal munjiyatu masu tseratarwa fayya taqwallahi shine tsoron Allah fi sirri wal alaniya tsoron Allah sirran wa alaniyatan wa kalimatul haqqi fi ridda wal galabi da fadan gaskiya cikin yaddan Allah da fushi ko a cikin yaddan Allah da fushi wal qasadu da manufa fi gina mufaqarin wadatuwa ko rashinsa, wa ma'al muhlikatu, amma abubuwa na halaka, fashahun mutabawun ƙauro, wahawan mutabawun da kuma son zuciya, wa ijabul mar'i birayi da kuma mutum yadda ke alfahari da kansa, ya ganin kai ko? Wa ala ƙauri sallallahu Alaihi wasallam da faɗin manzo Allah ma ta ta kubata sama ilan babu abinda ke ƙasan ƙubba na mata ta kubata samai babu ƙubban da yake ƙarƙashin sama ilahan wani ubangiji ubadu min dunillahi wanda ke bauta ma ba banda Allah a zamin na hawa mata ba babu abin da ya fi bautan yadda mutane suke bin son zuciyarsu Allah ya kare mu. Wala kauli sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah min husnul islam al-bari yana daga kyan musuluncin mutum tarku mala'ani ya bar abin da ba ruwansa. Wala kauli sallallahu alaihi wasallama da fadin manzo Allah la tatamannu liqa al-adui kar ku dinga farin ciki kuna cewa ina ma ku gamu da abokanan gaba wa salla lafiyata ku roki Allah zaman lafiya fai zalakitu mu in kun haɗu su fasbiru ku yi haƙuri shine a ƙarshe ke cewa alamu annal jannata fita ta akadamin sifi wa haza wannan wai na wara da fi mayadin jihadi idan ya zo cikin fagen yaƙi filkitar lukufari wajen yakin kafirai mun kalibin fi hazil azmani wannan an juya shi cikin wannan zamani fi safi ala sharin nasi cikin rangwami akan sharin mutane ban manta mana bi kalbi wanda ya guri da zuciyarsa aw arada taharrukun sharin ko kuma yana nufin ya motsa shari min al-nasi salladahum Allahu alaihi min wajhi Allah zai sallada masa ta wani fuska Allah ya kadiru ala dafi ba zai yi tunkude su ba wala labi yana kan bawa an yi Allah lafiyata ya roki Allah zaman lafiya min tahariki sharrin nasi daga motsin sharrin mutane wa fitnatihim da fitinan mutane fa inna taharuka alaihi domin motsi a kansa min gairi sabar minu ba tare da sabar bi da gari shi ba falwajo la'ala sukan nufi allazi taqtadi rusumul ilimi wanda zaka bi shi kai hukuncin sa shine ilimin da yake zane muqabilatu bil ihsan fi isati idan mutum ya aikata maka abu mummuna to kai kuma kamar su kyautata fa illa mai gadar in ba za ka iya ba fasafuwa al'afwanu ka yi haƙuri ka yi masa yafiya idifa limiran fitinati don ka sauƙaƙa wajen kashe wutan fitina fa illa mai gadar in ba za ka iya ba za ka iya ba fa bisabari lisubutul mujar la qadari sai ka haƙuri saboda tabbatan hukuncin Ubangiji, wala ya ta haraku fishe min izayatin ba wani abin da zai motsa min izayatin daga izayen su lisatin wajen sabansu. Wani shi ta'alat alaihin niranin shari'in, idan aka kunna wutan shari'in falidafi billati ya hasan, to ka tunkuɗi da abin da yake shine mafi kyau dilinin warake da tausasawa da tausasawa fa'illan ya fi zalika in wannan bai ba da fa'ida ba da bilhuru ne ya kamata ka gudu in kaddara in kana da iko wani uruji ka fita an makani daga gurin da kake fa'in uƙetil hawaii in aka tsare ka da hawaii ka anirti hali ka kasa fita wale mai watan baka da ƙarfin fita falidashi ka tunkuɗe masifan bai a ƙalli da mafi ƙaranci fala a ƙallu min al'izayati to abin ne a mafi ƙarancin daga izaya fala ya fala zalika zahira ka aikata wannan a fili wale ka tattaru ilallah amma ka yi wata tattaru zuwa ga Allah wale ibtihali da kai kanka zuwa ga Allah sirran aboyi fi rafa sharhin sharin da aka maka Allah dauke mudawan zalik garo makan haka hatta ya farji Allah alaihi har mutum Allah buɗa masa bayan na hajjil wujuhu wayannan fuskoki allati zakarna wanda muka ambace ta illati taktabiha rusumun ilimi shine muka ce hanyar ilimi da ake bi kenan yana da yawa ko yana da yawa ba dole ba ne ko gobe ma ba dole ba ne magama yana da yawa Allah ya ba mu sa Allah ya dace da mu wannan shine alaman abubuwan da ake nema mutum ya tsaya duk abu ne masu wahala kwarai da gaske duk abu ne masu wahala domin wahalansa shine duk abin ga ka san abin kaya da shi to amma in abin ya biyo ka to illa muna sama hullahu ba ƙarfi cikin abu kawai babu abinda za ka dinga ɗaura kanka a wajen Allah shi ne wannan tawazu ƙasƙantar da kai istu gifari salati wa manzo Allah hasbun Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan irin addu'a al-ibtihal irin wannan Allahumma anta anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka اللهم أنت أبي أنت ربي وأنا عبدك أنا الذليل وأنت الكريم وأنت الجواد وأنا الكذا هكا kai da duk yaren da ka iya ka kaskantar da kanka wajen Allah kar mutum ya nuna ba haka ba to in yanayin wannan za a samu saukin waɗansu shiga da fice Allah ka yi mana Allah ya kare mu Allah ya ba mu nasara ya dace da mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت الخاتم لما سبق ناصر الله جل هذا ولا هدي إلا سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيز فلا تنتم الله ولا زل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان وهي مئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله wannan dattijon nan da yake zuwa a ina yake ne